إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد والسلام عليكم أيها المستمعون والمستمعات yan uwa masu daraja kamar da yadda aka saba a duk yawmul khamis ba'da salatil asri ila salatil maghribi muna gabatar da wannan littafi mai albarka wanda aka yi sani da tafsirul qur'ani al-azim na babban malami al-imad ibn kasir kamar yadda kowa sani dai malami ne wanda yake muhaddis sannan mufassir sannan faqih sannan mu'arrif wayannan darajojin guda hudu duka ubangiji madaukakin sarki ya arzuta shi da su kuma yan wa wannan malamin a yanzu abin ne yana cikin shekara ta 800 ma'ana kenan ba malami bane na zamani malami ne wanda ya jama ubangiji madaukakin sarki ya ba shi ilimi kamar yadda aka kawo a tarihi an ce ruwan zanzama ne ya sha ya roƙi Allah Allah ba shi ilimin addini musamman ma ilimin tafsiri da ilimin hadisi ya Allah madaukakin sarki ya bashi kuma duk wanda ya san littattafan Ibn Kathir ka san daga cikin bangare na ulumul hadis ya rubuta littattafan duk wanda yake muqali'a fi kutubil ilm ya san Ibn Kathir yana da ido a ilimin hadisi kowa ya san da wannan to dan haka yan uwa ubangiji madaukakin sarki ya amfane mu da wannan tafsiri na biyu malamai suka ce tafsirin farko shine Jami'ul Bayan na Muhammad ibn Ja'farin ibn jarir ne babari suka ce na biyu shine tafsirul qur'an al-azim na ibn kasir wasu sun ce al-jami'u li ahkamil qur'an na al-imam al-qurtubi amma malamai da suka yi tahrirul masail wannan qur'ani ya fi fa'ida fiye da na al-imam al-qurtubi saboda shi tafsirin al-imam al-qurtubi inda yake na ibn kasir shine in ka zo min nahiyatil lugha was-sarf wan-nahw kuma wa min nahiyatit tarikh kuma sannan wa min nahiyati al-balagha to in ka zo wa'annan bangarukan guda shidda kawai shine zai gwada ibnu kasir amma in dai littafi ne wanda yake fassara maganar Allah yanda yake fassara aya da hadisi sahihi da aikin magabata fata wani magabata muqarana baina tarji war raji suka ce ban magamas a Hausa dai in dai tafsiri ne wanda yake nuna abinda Allah yake so a yi min janibi tauhid wa min janibi sunna suka ce ban magai da aljami'u da tafsirul qur'ani azim da haka zance mafi inganci wannan tafsiri shine tafsiri na biyu a duka duniyar ilimi na tafsiri malam kariba a gaba a ce wai duka duniyar ilimi na tafsiri tafsirin ka shine na biyu haba malam aiwa ka fa bihi ta zike wannan kada ya kai a ce lalle ibnu kasiri kiwa na mutumin kirki amma duk da haka bai tsira ba kuma yan bid'a sai suke dan iska kadiba ga malami kamar ibnu kasir ka budi baki ka ce mishi dan iska hal akwai wani malami ina karanta a littattafai yace duk wata fitina da ka sani yace ba kowa bane sai ka ta sune masu bin manhajin ibnu taymiya yace musamman ma almajiran shi yana cikin almajiran ibnu taymiya kankana to kaga kenan hadda waye zaga kaga hadda shi yace irin su ibnu qayyim al-jawziya irin su ibnu abdul hadi irin su al-imam az-zahabi irin su ibnu kasir sunan suna cikin kankana sunan irin su ne ma wanda in sun zo makarantar ibnu taymiya wanda ba ba su ba uzuri suke labe aka tanga shi wannan ma wanda ba baka ba uzuri ka labe kaza kawai da haka ne fa iya Allah ya zama kimemi daga ba sai karasa karatun shi a wajen ibnu al-qayyim Allah ka tartar da mu dai wannan fa adam bi ayi halin min al-ahwal cewa wani dan iska ne ko mutumin kirki ne duk mai hankali bai aiki da wannan da me yake aiki shine maganganin shi yanzu example ya ka za ka ce maka ya Abdulrazzaq ba mutumin kirki ba ya ka samu wani aiki da wanda wannan aikin da mai cewa shi ba mutumin kirkin bane tun da yake a tarihin shi bai taɓa wani ko kuma a da aka samu maganganin shi da aka auna su a mizani aka ce wannan ai abin da ya wada daidai kai kuma nan da aka auna ai aka cewa wata gaba ce a shi tsakanin kuma kawai a ƙarshe ma asada ce kake washe yanzu maganar ba za a dauka da Allah da tanka da tashi to da haka wannan malamin Allah saka mishi da alkhairi kuma malamai duka na sunna sun yi ijma'i cewa malami ne yana cikin ahli sunna wal jama'a shi kuma duk lokacin da kaji malamai sun ce wani yana cikin ahli sunna wal jama'a to sahhat aqidatu to aqidar ka ta inganta ka san duk baban da ka tsira in ka sake malamai sai kama ka a kuskure na baban aqida al imam az-zamakhshari ba wanda bai karanta ba tarihi shi in dai malami ne wanda zai tattara maka nahwu da sarf a duka wannan malaman da muke zanawa su bukari su adiyai karin su in dai sanin nahwu ne da sarf amma matsalar a ƙarshe kawai ilimi ya kai ilimi kawai ya koma mu'tazil filozofi ka gana to mu ta zare ne kowa ya sani ya zo a ce maka in za ka zo wajen babe na nahau ko na luga ko na kaza ya ce ka iya daukan babe na al'imamu zama kashe musamman in ka karanta alkashafa za ka gani amma wasu ka ce yana magana akan babe na aƙida ya kai watsi da maganganun shi don aka yi watsi da maganganun ka a babe na aƙida ya aka dauka a babe na nahau da luga da yaban ka ne aka yi ko kushe ka ne aka da haka malamai na kirki na duniya bisa sa yake da imamu zama kashe me yasa li'annahu kana mu'tazaliyan saboda shi ba mu'tazali ita kuma aqidatul i'tizal malamai duka na sunna sun yi ijma'i cewa bata Allah ka tarata da mu mun san mun yi bayani akan aqidatul i'tizal shine su suka ce wa man mata wa huwa muzinibul kaba'ir ko huwa wa huwa murtakibul kaba'ir la yuqalu innahu musulmin wala yuqalu innahu kafir kawai sai suka kyalibin ruwan su wannan kana kafa su duk wanda aka same shi yana aikata zina ko shan giya ko modi ba ma shi ba zalika min alkaba'i to nan mutumin shi ba a ce mishi ba musulmi kuma da shi ba a ce mishi ba kafir wannan ita ce aqidatul i'tizal kuma suna da matsala wajen siffofin Allah akwai siffofi da yawa na Allah wanda ba sai raba da shi kwata kwata ma ba sai raba kasancewar a raba Allah wannan siffar cewa in aka raba mishi an daidaita shi da mutum kuma irin aƙidar da suke bisa kanta shi kuma annabi ya tabbatar cewa in an zo kamar sa albasar kamar irin sa asamu hal ata alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an inna khalaqana al-insana mun sani insan anan wake ne amu ne amma uri da bihi kas an ce insan kana ga kowa ne ake ne amma adam ne ake ne yace da min nudfatin amshajin nabtal yace mi faja'alnahu inahu damiri ina zai koma alal insan ko manil insan adamu alaihi salam awwalu khalq kenan go yace fa ja'alnahu sami'an basira wai sami'an basira annabi adam go ubangiji madaukakin sarki yake cewa inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adli inna allaha ni'ma ya'izukum bi inna allaha kana sami'an basira ga adam sami'an basira kuma ga Allah sami'an basira kuma wa wadi labazin Allah kuma wal qur'anu arabiyyu inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun ko inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun to haka kuma aqidatu salaf malik al-imam shafi ahmad ibn hanbal abu hanifa to in an samu irin wayannan shubuhohin cewa Allah ya siffanta kanshi da kanshi a cikin alqur'ani cewa shi sami'i ne basiri kuma ya tabbatar cewa annabi adam sami'i basiri to ya ake a bambamce tsankanin to sai ka kuma al-Imam Abu Hanifa cikin al-Fiqhul Kaf agaba yace inna Allah ta'ala sami'un wa laysa sam'ihi ka sam'il insan na'am malaka ji a wata riwaya yace inna sam'ihi laysa ka sam'ina wa inna basarihi laysa ka basarina walakinahu yubsir wa yasma'u hado ya saki tabbata sa lalle Allah yana ji yana gani amma dai jin shi ba irin jin mu bane amma ku ganin shi ba irin ganin mu bane haka tambaya me bambamci ba za a iya kama bambamci ba dai amma misali saboda kai jinka yana da iyaka jin Allah ba shi da iyaka ganinka yana da iyaka ganin Allah shike da wannan dai nake ga mutum in dai mai lahiyayyen hankali ne kuma ba isgili be yake so yanzu example waye za a kira yanzu daga nan daga OPBN ne shi wala amin akwai wanda ya isa yanzu daga OPBN a kira shi to shi kuma ubangiji ba dukkan duniya ka riba gani a yi ɗaya suke roƙon Allah wannan ya waɗi buƙatar shi kuma dukkan su tare ma amma duka kuma ya ji muryar kowa kuma ta wani bata mishi kama da ta wani kuma ka riba ga kuma ya tabbatar su a Qur'ani kuma yana hutun sama ta baka ta kaga ai sifatul kamalikin ta ma yawa diya to da haka mu aqidar mu shine duk abin da Qur'ani ya tabbatar su da sunna mu muna bisa kan abu in Qur'ani da sunna suka kore har mu kore amma mu bin matawi mu bin matashbih bin mata masir bin mata aqil wannan mu ka'idar mu ne kamar yadda maliku yace duk inda kuka isko sifa wanda Allah ba kanshi wanda irin wannan siffar kuma mutum yana da ita aka tambaye maliku kaman yace kaman as-sam'u al-basar kaman al-yad kaman as-saq ga sanan dai qur'ani sun kaso qalatul yahudi yadullahi kaga an kai yadu go ga sanan kullu shay'in halikun kaga alwajhu kenan go sai maliku yace maliku kaga mutane suna ta yan maliki ne ce fasiruha kama ja'at mana kaji ga fasiruha me at-tafsir mun yi istidlahi na tafsiri cikin ramadan me at-tafsir shine bayyana abu ka lura ya huto a hili saboda a san asalin kalmar abinda take dauke da shi na ma'ana wannan shine a daga cikin tafsirin da aka shine hikon ne gari ko kamar yadda kai istidlai bi gairi ta'til wala tashbih wala takyif wala tamsil fasiruha kama ja'at bi gairi ta'til kalkuta a ba haka ba ake ne ka lalata sibbal kuma ka kika kot yanzu da Allah ka'ida ta addini an yi raka kore abu kawai ka yi annabi kuma bi gairi isbat mal an yarda da wani anahu kaga ba yarda ko addini ba yarda da wani wala tashbihin kuma kalka kwatamta siffal Allah da siffal mutum ce Allah yana gani kace eh yana gani kina irin na mutum kace inna hasha lillahi subhanahu wa ta'ala ya za a yi ubangiji ka kwatanta ganin shi da ganin mutum wanda mutum daga nan da magaran ma bai iya ba gani wanda ubangiji yana hucin sama ta bakwai ba wanda bai gani a halittotin shi wa hatta halittotin da suke kasa kasa ta bakwai Allah yana ganin sa daga hutun sama ta bakwai to kaga daga an hoto wannan ka san ganin shi ba irin naka bane ka gani yace kuma kal akwata mata iya jin nashi hallo kal akwata mata iya bakin distance kin ganin Allah kawai ban ruwanka kai sifar zaka tabbatas kuma ya kabar wa Allah kai fiya kaga nan abinda muke so mutane su gane dan farko shi fassara yanda Allah ka tabbatas wa ake ce mishi shi kuma cewa ya take kaifiya kuma wannan kuma ina ga koda al-Imam Malik su yan Malik ayawa ya masa kai da aka tambaye shi mene da aka tambaye shi mene akan ar-rahman ya yace al-istiwa'u ma'lumun wal kayfa kaga al-kayf shine abinda ba wanda ya sani wata annaba ba su san ba al-kayf duk wanda zai baka labari zai ce ma Allah yana sama al-arish aya ya yake a sama al-arish a wata foji sai ne wannan ko annaba ba su sani wal kayfa majhulun yanzu zai koma tambayar ka tace wato ya Allah yana sama al-arishin gobe ya sama yace wal imanu bihi yarda da cewa Allah yana sama al'arshi wajibun wannan dole ne baka da zafi kuma wasu alu an ya'ani anil kaifiya shine an kuma tambaya akan cewa wai a yaya Allah yake yace bi da atun hay agunka na fare shi kai ka kirkiro kayanka in ga diba riwaya a ƙarshe kamar yadda ibn abdul barr yake a cikin at-tamhid yace akhrijul mubtadi' yace ku hudu wannan dan bid'a wannan wanda ya tambaye a wajen malik hali kuma dan bid'a sai ba ta bayan wannan tambayar in je ware idan me yake ne da bid'a shine ka kirkiro abin da babu to Allah ka tartar da mu kamar yadda kowa sani abin da muka yi dogara da shi shine tafsirul qur'ani bil qur'ani nabi shine tafsirul qur'ani bis sunna na uku shine tafsirul qur'ani bi aqwalis salafis salih Allah ka tartar da mu kuma Allah ba mu ikon fassara kalmomin daidai abinda muka ji cikin wannan littafin Allah ba mu ikon aikatawa na bari Allah ba mu ikon bari Allah sa mu yi ƙarfin shaidan kuma Allah waffaka mu akan bin Qur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kidan yau za mu tashi darasi na 100 da hatta manmago da 79 yawa 181 to dan haka kidan ustaz Aminu kai tsaye ga tashi wa mata atihim min ayatin min ayati rabbihim hal zuwa karshe ayoyi biyu zaka karanta saboda yau kin ba gambale na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم وما تأتيهم من آية من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون
ubangiji madaukakin sarki ce wa mata atihim min ayatin min ayati rabbihim wata aya bata taɓa zo musu daga cikin ayoyin ubangijinsu illa kanu anha mu'ridiyan he waɗannan kafuran sun zamanto dangane da wannan ayar da ta zo musu suna masu kawu da kai suna masu bijire mata suna masu kafirce mata wa ayyu ayatin arada Allahu azza wa jalla fi hadha al-mawdi aya aya aw aya kauniya aw aya na'am aw aya eh aya aya aya kauniya na'am ta uku aya aya aya kauniya aya kuma ji na'am aya aya kamar Allah ce duk wanda ya kaza za a mishi azaba ko aya kauniya aya ita kuma me yake cewa kenan wanda zai kasance cewa a ganin kawai halittotin Allah wanda suke rayuwa a saman ƙasa za a gane cewa lalle akwai Allah wa fi anfusikum afala tubsirun wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun akaran kan kuma bukwa lura cewa akwai wanda yi ku ko kai kai kanka yanzu aka tambaye ka kai kai kai kanka sai ka ce a'a to tunda ka ce a'a ka ba da amsa akwai wanda yi ka kaddara ma a ce baka san shi ba. kawai amsar da ake so dai ka yarda an yi ka shine amsar a na yarda eh to shikenan kuma share daya kuma ka sake neman ilimin waye yi ka ina ba da babbar da eh Allah zai kuma ba amsa aya aya na'am aya mu'jiza ita ce ta uku to me aya mu'jiza shine abin da yake faruwa a hannun annabawa kama annabi Musa wa alqa asahu fa idha hiya su'banun mubin ko gashi nan dai wa ma ashbaha zalika wa hatta manzan Allah gashi nan ayoyi da yawa gashi nan in muka dau suratul qamar gashi nan ko wa ma ashbaha zalika to wannan ayar ita wacce ce wa ma ta'tihim min ay na aya mu'jiza barakallahu fik duk abinda za a nuna ka gwarai na wani abu na ban tsoro wanda ya kamata zuciya ta nutsu kalura ta saddo ta sabke raunin girman kai ta yarda ya an kare nuna musu duka kowa ya ce a haka ne sai a ƙarya ce kawai dabbo ne aka mace e duk kokarin da za ka yi ka fahimtar ka wuri ka kama shi hujjoji da dalilai annasul qadi wala ya ka kare ta a haba malam mu za a ci da mali wani yau ne ake irin wani abin inna haza illa khuluqul awwal wani yau ne kawai dabi'o'i ne na yan da wannan dama abin da an sha samu irin wannan kakin ta huci to wannan ita ce dabi'ar kafirai dan kusan kafirai su ba gaskiya bace suke nema kawai su suna ga cewa annabawa kamar su ne suka ɗaukaka kansu ka lura kuma ga annaba sun zo da wani abu wanda kuma kowa ya kasa amma su kawai kin su su a ce kawai wannan mutum kasancewa shi ko dan talaka ko kasancewa shi shi karan kanshi talaka a ce su suna da makudan kuɗi suna da ɗaukaka kawai duka su runkuta su bi shi kai wannan magana da wannan zaka suna aibanta Allah suna ta ma anta illa basharun wa inna zunnuka lamin alkazibin kai mu abinda muke tsammani ma kana cikin makaryata wannan annabi dan ma ba mala'ika bane kai ne ka kirkiro kawai yuridu an yatafabbara alaiku kawai so ne yake kawai shi a ce da yahi ku darashi to wannan ita ce tabi'a ta dukkan kafirai na duniya gabaki dai kuma wannan kamar yadda ibnu kasir ya ce wannan Allah ne ya dunkule muku cewa ba wai ana nihin manzon Allah ba in wani irin annabi ne in ya zo da mu'ujiza ya nuna mutanen shi wallahi mutanen wannan nashi a kashi ɗari za ka samu goma ne suke yarda da wannan mu'ujiza wallahi gomiya tare sun kafirce mata za ka ga an ka alkull amana ne alba'a me yasa saboda yawan su ina fata mun fahimta example in ka dau annabi nuhu wanda malamai sun yi ijma'i cewa duka annabawa shine yake da karancin mabiya to ai kaga nassun qur'ani ya nuna cewa ai ba a bi shi ba amma in ka diba tarihi za ka ai akwai wanda suka bi shi yan kada tunda daga inda zaka gane akwai wanda suka bi shi Allah ya ce mishi wasana'i lafalika بأعيننا ووهينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون to lokacin da ya kera batan an hau ko ba a hau ba wa qadar ka gufiha bismillahi majraha wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibali bihim suwa jama'a ina ba ko shi kadai ne ya hau in shi kadai ne za a ce wa hiya tajri bihi kaga bihim ashe akwai mutane ko babu mutane yana da mutane dai ba diya bane ina fatan mun fahimta to nan zamu gane cewa duka annabawa in sun zo da mu'jiza ka'ida ne annabi ne Allah madaukakin sarki yake kawo labari kal ya bata rai dangane da kawaran maka da suke cewa me da suke cewa da ne wa ma huwa bi qawli sha'ir qalilan wala bi qawli kahin qalilan ma tazakkarun gashi nan su ce manzan Allah boka ne su ce mishi mai sihiri Allah da ya musu radi mawaki wa ma'allam na hu shi'ira wa ma yan bagila mahaukaci gashi nan da ya za ga suna cewa kawai annabi mahaukaci ne wai annabi ba ka diba ga fasahar annabi yanda yake da haƙuri da yanda annabi yake da hankali da sifatul kamal amma wai ka dibi fuskar shi kuma bayan ka gane cewa abinda zaka faɗi ƙarya ne amma ka ce mishi mahaukaci kawai dan kai buƙatar ka mutane su watse mishi kasibi shi to haka manzan Allah aka yi ta mashi walakanci a makka waɗanda suka shugabanci mashi walakanci na farko akwai abu jahal na biyu akwai wanda aka sabgo suratul haqqa akwai abu lahab sannan akwai utuba ta ibnu rabi'a akwai shayba ibnu rabi'a akwai walid ibnu al-mughira wayannan su ne suka tsani manzan Allah a makka fiye da yadda kake tsammanin tsana babu irin walakanci da suwa suwa ba annabi amma Allah madaukakin sarki yayi niyya ka'ida ne ya bayyana addini ya dauka shi akan kowane addina to Allah yake fadakar annabi cewa ba ma kai ba ai wasu annaba ba su taɓa zawa da wata aya ma'ana aya mu'jiza su zo da wani abu wanda yake nuna cewa dole ne a gasiganta su wallahi ya sun ka ayoyin sun kare daga baya kafiran su ce ƙarya ta kuka kirkiro kayan ku ko kuma wannan dabo ne daman kafin kuku a baya dama wasu sun yi ubangiji madaukakin sarki ce faqad kazzabu bil haqq su ɗabi'ar kafirai kawai sun zama to masu yawan ƙaryata gaskiya ne lamma ja'ahum a duk lokacin da ya zo musu Allah ce fasawfa ya'tihim anba'u ma kanu bihi yastahzi'un da sannu duk wani abu da ake ba su labarin ƙarshen masu ƙaryata ayoyin Allah ko masu ƙaryata labarukan Allah ko tabbatas wal Allah ko wani abu da Allah ya haramta ko ya halatta shine anba'u ai ƙarshen abin da ake baka labarin zai zo to sai ka ƙaryata sai Allah ce to bayan ka ƙaryata ma kuma a gaba abin zai zo shi ka ce ba a yi ba abu example ga wani sun ce in hiya illa hayatuna duniya na mutu wa nahaya wa ma nahanu bi mabusi ne sun ce mun yarda akwai rayuwar duniya mu rayu mu ci mu sha mu more mu girma shekaru 60 mu diyan mu sun taso sun kusa kamo mu hemu mata dan mu bar musu hilin su ma su more kamar dai haka suka ce suka ce wa ma yuhlikuna illa dahar wala ba komai bane yake kashe mu kawai tsawon zamani daddewa a duniya ana rayuwa da ya dan iska wani zamani ne yake kashe shi to shi zamanin shi kuma aka yi zo kashe ka wannan ma ya tambaya ce shi zamanin ya aka yi zo kashe ka ai da kamata to me yasa kake tsoron mutuwa da inda zamani ne kashe ka ai kamata ka yi iko akan shi ka ki mutuwa ko ba haka nan bane qul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wash shahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun suratul juma'a wannan haka nan ne kaga kawai wannan ita ce hujja so ma yuhlikuna Allah ce wa ma lahum bizalika min ilmin inhum illa yazunnun Allah ce wala basu da ilimi akan cewa hakikanin abin da yake kashe su zamani Allah ce basu da ilimi kawai harsashe ne da inkari da inad Allah ce kawai magana su zatto ne suke magana ne ake kawai bigayar ilimin wala hujjat Allah kare shirye su da mu tabbas kai na ji kafirai suna kare ta gaskiya ne a lokacin da ta zo musu Allah ce ku kyale su da sannu abinda suke karyatawa irin labarin da ake basu zai zo musu abinda suka zamanto suna isgili da shi nan an ba'u wannan ya atihim an ba'u kamar me za ku dauka abinda Allah ke ne me an ba'u anan mun gane labarurrukan da ake basu a cikin alkur'ani za a yi kaza a yi kaza da suke ta ƙarya ne Allah ce da sannan abin zai zo musu nan mun gane zai zo musu yaushe يوم القيامة ما كانوا به يعني بالشيء الذي يذكره النبي الذي أرسله da wannan abin da annabin da aka aiko ke zana musu da shi da wannan ya ce yastahzi'un ya nuna cewa ashe duk annabin da yazo kafirai sai sun yi sai sun yi isgili da shi kuma mun san me isgili kamar da gangam a rika zo layar ko a rika lalata ka ko wani abu wanda yake daidai ne a ce kiran kaza ma aka yi kaza ne amma ka gane ana maka tambaya ne ba dan asali ba haka dan kawai ai dariya ne haka to nan an ba'u wata ma'ana za ta bada wanda za mu gane fa so baya atihim an ba'u me ake da an ba'u na duk wani abu da ake bada labarin cewa in ka karyata za a ma azaba ko a cikin jahannama ko sa'ir ko sakar ko kaza to duka wannan abubuwan da ake bada labari Allah ce wallahi da sannan in an busa kaho duka sai sun ganshi ido da ido kamar yadda Allah ke ta la tarawunnal summa la tarawunnaha summa la tusalunna yawma idin anin na'im to wannan kamar yana tabbatar suwa cewa duka abin da annabawa suke bada labari in ba abu ba za a haɗu da ɗari da kumakumai da sasarin rika da kaza kaza mace zai da kaza ana dariya ana tajewa wan mu ne za a ɗaɗɗarme wan mu ne za a tura wuta adawa ma suka ce wa qalu man ashaddu Allah ta awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwatan kai annabi ya su kanu bi ayatina yajhadun waje suka yi wai ana ta za mu azaba to mu waye ma kai mu a gari kana la dan adam gari ga kai da aka yi ka kana dan jinjiri a cikin mahaifiyarka kai wata tara baka san ba inda kake Allah ga da mai murje ka sannan wajen aiwa man Allah ga da mahaifa uwarka uzuri ko kuma a a error mata je zabura ta danne ka me za ka yi mala amina mutuwa yanzu shi ne wai ka girma ka zama ƙato ka ci abinci ka samu lahiya ka samu kuɗi ka samu wadata wai shi ne kake cewa wai kai hal Allah da yi kama waya za a yi a ce ya yi ka kai man kun sani istigiraki a ce wa ƙalu man ashaddu min naquwa wai wanda kai mu a gari Allah ce in ba hukan ku ba awalam yarau anna Allah allazi khalaqahum shin su me yasa basu da sani ne ko su ba sa gani cewa lalle Allah da ya halicce su shi ya yi su gani ma'ana ya kamata su yarda cewa wanda ya yi ka ai da ja ya kare da kai tunda ganin damar shi ne ya yi ka ai ba dole bane to Allah raba mu da kafirci bi ayi halin min al-ahwal Allah dai anan abin da yake ni da wannan ayar duk wani abu da annaba suka bada labari na afkuwar shi na azaba ko kaskanci da za a waka wurai ko wanda za a kumyata su a gobe kiyama Allah ce wallahi duka wannan labarukan da aka ba su wallahi a gobe kiyama sai sun ga ya zo shi babu rage babu kai shi ne kawai abin da ayat take nuna akan duk izgilin da suke wa annabawa kuma da labarukan da suke ba su suke daukar shi a matsayin tatsinniya Allah ce wallahi wannan labarin da sannihi ya zo su sun gani na mala amin kan ya kara aya ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ubangiji madaukakin sarki yake cewa kafiran makka alam ya raushin su bisa gaba kam ahlakana min qablihim min qarnin nawa muka hallaka kafin su su zo na karnan nuka wanda suka wuce suna ina aka yi adawa aka yi samudawa aka yi kibidawa wa adan wa samuda wa ashabur rasi wa qurunan baina zalika kasira wa kullam barabna lahum al-amsal wa kullam barabna lahum al-amsal wa kullan tabbarna tatbira haka ne ayi ayatu na'am Allah ce ina adawa suke an yi su ko ba a yi su ba? ina suke an hallaka su ina san mudawa suke ina ashabur ras mutanen annabi shu'aib ina suke wasu sun hudu wata magana daban banda wannan wanda na faɗa wa qurunan baina zalika kasira tsankanin waɗannan ma wanda muka zauna muku wanda muka hallaka akwai an yi karnannuka mai yawa kuma mutane ne suka rayu kuma suka kafirce Allah su ma Allah hallaka su dai ina suke eh wa kullan barabana dukka wannan abubuwan da muka zano na baya mun buga manzan Allah musai kuma wa kullana tabbarana ta tabira dukkan su mun hallaka su hallaka wayannan mutanen duka an yi su kuma sun kan gari kuma an hallaka su yanzu kawai ku kadai ne kamar maka za ku gagare mu mu kasa hallaka ku Allah yana musa duka misala in har ba ku daina ba ku kafircin da kuke ba ku daina ba ta wurin kai wala yanda muka hallaka wa'incan na baya wala kuma haka za mu iya hallaka ku to dan ma ka gane kawai wannan ayat da Allah ce wa ma kana lahu li yu'azzibahum wa anta fihim wa ma kana lahum mu'azzibahum wa hum yastaghfirun wala sun ci sa saboda kamar yadda ibnu kasir ya ce akwai su abubakar ne siddiq akwai su Umar dan Kaddab Usman Ali da sauransu suna yawan kiyamul layl suna yawan istighfar ya Allah ka yahewa bayanka su suke roƙawa yan isgal addu'a fa Allah kare su wallahi Allah ya ce Allah bai zaman to ba ku kafara maka sai muku azaba kai tsaye kuma annabi yana cikin ku kun ci albarkacin manzon Allah in ba dan daukakan annabi ba da darajar shi Allah ya ce wallahi da kibta ido da tuni maka duka na shayi to shine Allah yake ta a'a duk abin da za su faɗa fa ni annabin kawai nake gani kuma banda wani hada sun ci albarkacin wasu bayan annaba wa makana lahum mu'azzibahum ya'ni kufaru makata wa hum yastaghfirun hum kin suwai hum as-sahaba kuma a halin wasu daga cikin sahabban manzon Allah suna astighfari shine a nan malaman fiqh suka ce ashe yawan astighfari yana turiya bala'i sannan yana janyo arziki duk wanda yake son arziki to yawaita astighfari duk wanda yake neman yayi wani bala'i ko Allah dora ma wani ciwo an je likita an kashe makudan kuɗi ka kasa warkewa ko Allah dora ma wani ciwo wanda kai kadai ka san wani irin ciwo ne ko kuma Allah dora ma wani abu wanda kana so ka fasa aka ta fasawa to kalka da zamci kowane zikir kowane zamci astaghfari wannan malaman fiqh suka wada haka kuma zaka iya samun kaman ayoyi da hadisai da yawa wanda suke goyen baya akan wannan da haka yan uwa mu yawaita astaghfari kamar yadda nassin Qur'ani ce fa qulu tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم ما لكم لا ترجون لله وقد خلقكم أدوارا kaga suratu nuhin alaihi salam ta nuna cewa in aka yi astighfari duk abin da ka sani ana iya samun shi to Allah arzuta mu da yawan astighfari ubangiji madaukakin sarki nawa ya hallaka daga cikin wasu karnannuka wanda suka zo kayan kuku zo fil ardu wanda su ma sun rayu a cikin ƙasa wannan rayuwar da suka yi a cikin ƙasa da damar da na basu da ƙarfin da na ba su da lahiyar jiki da kuma cikakken iko malamu nomakin lakum wanda ku kan kula ba mu ba ku ba wannan dama in kuna ga cewa kuka faran makka kuna da iko kuna da karfin jiki kuna da tarin makudan kuɗi Allah ce barin baku labari wallahi damar da na ba adawa da samudawa to a kashin su ɗari wala goma ma ku ɗauka amma duk da kuɗin da na ba su da ƙarfin da na ba su da ikon da lahiyar da suka kangare mana Allah ce na shahin su aka huce gwal to don haka ko ku kanku in kuka ce za ku tsaya akan kawarit ba za ku kaskanta su kai ba ba za ku zo ku mana biyayya ba Allah ce wallahi yin muku abinda nawa wayanta wanda suka fice na baya to kaga in kana tinkafin kuɗi ma ko da lahiya ko kuma kana tinkawar mulki to Allah baka labari cewa wanda aka ba na baya ma hina Allah madaukakin sarki sabka kuma Allah ce wa arsalna samaa alaihim midarara galibin malaman tafsiri suka ce duk inda kaji Allah ce ko arsalna ko arsalna samaa ko arsalna kaza suka ce ce as-sama anan ai inda ruwan yake zawa ne kalma ce majamiya wa arsalna wa arsalna samaa bi ma'ana wa arsalna al-matara mina sama'i to kuma baka san ba wani abu na qur'ani to kuma galibi in ka kasa kashi 100 a qur'ani gomiya tara da tara shi kuma duk inda kaga an kama dar a qur'ani kuma galibi shi kuma azaba ne ka ji wata hikima da yanzu nan heka ce to da a ce mana wa arsalna lil madara alaihim midraran ya ce ai baka san mun matsala ba shi madarikin ma da ka sani na ruwan sama shi kuma ubangiji a qur'ani da azaba ne yake amfa wa amdarna alaihim fasa'a madarun anan almadar gine ne ruwan eh me muka musu muka musu ruwan ba ruwa ba da daga muka musu ruwan azaba daga sama kuma Allah ya mubaraka ta Allah madara ruwan azaba fa fiye da yadda kake tsammani Allah ce tir da wannan ruwa wanda aka yi na wanda aka musu wa'azi suka ji karba to nan an aka ce har sannan sama a alim ai ya muka sauko musu ruwa daga sama ina fatan anan as-sama bi ma'ana ne alama da rikin ake neman gane wani lokacin malaman loga suke cewa arsalana sahab kaga ashaba ai gajimaran to kuma ana nihin gajimaran ana nihin ruwan saboda ruwan daga ina yake fito daga gajimari wani lokacin a cewa arsalana samaa saboda ga min aina ya atil mafa min as-samai to wannan shi ake ce da shi a loga na larabci shine majaziya kalma ce wanda take majaziya za a hudu wata kalma asalin ma'anar kalmar ba ita bace ake ni saboda tana da makwabtaka da wata kalma a jikinta ira ba ta man fahimta yayin muka sabko musu ruwa midiraran mai yawa shine midirara ne ani kasira kamar da Allah kita ma an gada ka ruwa wanda yake mai yawa to Allah madaukakin sarki ce wadancan mutanen wanda muka ba su karfi da mulki da iko wanda ku ba mu ba ku ba irin shi ma bari ku ji ma wani abu su da muka musu wanda ku ba mu muku saboda ita makka ka san matsalar ta shine ruwa ne take da matsala ita matsalar makka matsalar ruwa ne kawai gare to sai Allah yake nuna musu cewa ga wasu sun yi ku kudi sun yi ku lahiyar jiki sun yi ku karfin iko sun yi ku duk abin da kuke ji na zalimata Allah ya ce kuma banda wannan su mun gama masa da wani abu ma wanda ku ba ku da shine muka sabko musu ruwa daga sama mai yawa in sun ga dama su yi noman rani in sun ga dama da dama dama in sun ga dama su ta abin da bai mutuwa a rani in sun ga dama ruwan su zo su yi rijiya in sun ga dama abin da sai ga dama za su yi Allah madaukakin sarki ce ba kare ba waje alinal anhara tajri min tahtihim muka sanya koraman maka suke bulbulowa daga kalkasun su wannan koramar ɗin ta hudo ta yi nan ta hudda hanyar ta wannan ta hudo Allah ce gashi nan ku yi abin da kuka ga dama amma fa in kuna magana ne akan cewa alama ce ta cewa in Allah ba mutane ƙarihi ko ya ba su iko ko ya ba su mulki ko kyale ka kake kare inda babu gaba kai a jin ka kasancewar an rasa yadda za a yi da kai kai kake ɗauka cewa ai kawai Allah ne yake son ka ya Allah ce wallahi duka wannan girmama da muka musu dan Allah mu lissafu mu gani Allah ba su ƙarihin jiki mal amin sannan ya ba su kuɗi sannan ya ba su iko kuma ya ba su damal aikatawa ba wanda ya sai dakatar da su nawa kenan ko do kuma ya zo hore musu a kowane lokaci ruwa ake basu da lokacin ruwa su basu da rani basu da damana da kowace ruwa ake kuma banda wannan ruwa fa dan madaidaici ba wanda zai hallaka sa kuma banda wannan duk inda ka hula in ka ga dama a bayan gidanka kai kai garka in ka hudda amfanin garka da wani halin kana so mai da wani dan Allah wani an kare musu soyayya ko ba kare ba amma Allah ya ce a'a ba kyale su ba muka yi matsala da muka masa haka me ya kamata su bi su kuma suka samu dama wannan damar guda biyar da muka ba sai suke saba mu kai a ƙarshe ma muka aiko musu annabi sai ƙare ta yi Allah ce kyale su muka yi fa a halaka na hum bi zunubihim ya muka halaka su dalilin lahinsu kaga wanda yake nuna cewa wai kasance wani an baka mulki ko an baka kuɗi mai yawa ko an baka ilimi ko an baka iko ko an baka wata dama wannan bai nuna cewa wai Allah yana son ka a'a jarraba ce aka maka ina fata mun fahimta inna ma amwalukum wa auladukum fitnatun wallahi jarraba ta aka kan ka yi tunanin cewa ko da an baka ilimi ko da an baka karfi na jiki ko an baka ilimi ko an baka kudi ko an baka iko wai kawai Allah san ka ne ki wallahi ko hanyar bai wallahi tun da wuri ka san yadda zaka kai dai ka huta daga cikin wannan kyautar da Allah ba huta daga cikin ta wallahi kaga a kashi 100 wallahi gomiya tara da tara halaka ne kashi 10 ne zaka iya huta duka wani abubuwan da na zano guda hudun wannan kaga ilimi wannan wallahi hutalka gobe kiyama mai ilimi wallahi ba karamin aiki bane hutalka kudi wannan da ka gani kaga mutane yanzu ba abin da hankalin mutane yake kan shi yanzu a kashi 100 in ka kasa gomiya tara da tara kaman kudi to ba abin da kai ya bala'i kaman kudi sannan iko shi kuma karshe kenan babu inda ake hallaka da gaugawa kaman mulki kuma ko mun kankanta shi wa da wannan kaga limanci ne yanzu wanda za ka ga mutum yanzu ya bada 400 an nada mishi rawani wai shi ma limamin juma'a ne na masallaci kaza wallahi akan shi Allah ya tura ka wuta kuma wallahi hutalka akan shi 100 wallahi akan shi 10 ne hutalka kaga gomiya tara wallahi gomiya tara wallahi kana iya shiga wutar jahannama saboda yanzu a gaba ma za a zo manufarka a zuciyar ka da kashe ma kama limanta ba wai aikata ba hukuma yanzu kai liman ne ko to me kake aiwatarwa wajen karewa tauhidi da sunna wajen bangaren sunna da bid'a tauhidi da shirka me kake karewa wajen bangaren bayyana gaskiya ko da batta tare da yan gidanku aiki kuma karamin aiki bane malam amin to amma mutane kaga yanzu abin ya koma cewa ba abin da yanzu ake rububi cewa ko a nada maka rawani ko kuma a maka wani mugani ko ya zama to ka huddo kanka a cikin jama'a kai ma dai kawai a san ka ko wajen bangaren karatun alkur'ani ko wajen bangaren ilimi ko wajen bangaren shugabanci shi kuma wallahi ba alheri bane Allah ka dartar da mu in mun gane dai kaga abin da aka zano dai kaga malam ni'imomi dai duka wanda dan adam yake bukata a duniya Allah ya ce mun ba su amma duk da haka ba kyale su ba muka yi da suka saba mu fa ahlakanahum bi zunubihim Allah ce muka hallaka su da laihinsu hallaka shi da muka masa azaba Allah madaukakin sarki ce da muka yi haka su mun kare da su yace wa an sha'ana min ba'dihim ya muka kirkiro su halitta kuma a bayan mun hallaka su me muka kirkira qarana na akariyan wani zamani mai zaman kanshi kuma daban muka yi wasu mutane daban muka ba su dama su ma suka yi iskanci su ma muka yayi muka shane su hallo muka yi wasu daban su ma suka mu iskanci su ma wallahi ku kuka sani wa in udtum udna wallahi kaga yau Allah ce ka koma kan iskanci Allah ce ni ma na komo wajen kubta ta ma a rayuwa duk mutumin da yace shi bashi da ake iskanci baka da ake he shaye shaye neman mata cin amana kawaliti kani baka da Allah lalacewa an murya an ce wai hal ana samun mutane wanda ba su da aiki kawai kawaliti ne aikin dan Allah malan kani baka lalacewa wai kawa mutum wai hanyar wai matawa wanda shi biya iya batun karanta kai kuma kai ne bararren yan iska ka lura kai wanda baka tsoron Allah kai gagarau kenan wanda ba a saka wuta shine kaje ka samu wannan matar kuka daidaita kuma ka komo ka ce mishi an kare da ita yahudda kai baka jika biyar ita wannan matar ne je sallame ta ya zana da ita ko kai yanzu wani waje kake wani kayan kirki ne kake ubangiji madaukakin sarki ce wa in uttum udana in ko koma kai iskan mu mahim ko mukan kumtata muku da yi muku azaba da wahaltar da ku a rayuwa ka nemi abincin yau ka rasa da na gobe da na jibi in dora ma cuta sai ka nemi magani ka warke sai jarabe ka da ta biyu wanda ta yi ta warko sai ka kusa warkewa ya kawo ba wanda ta yi ta biyu Allah ce wala muna nan kuna so inda iskanci ne ku ci gaba dai mu kuma wala ba za mu hasa jarrabar wala nabulu wannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi والثمرات وبشر الصابرين الله سامنا cikin as-sabirin malamin akwai maganganu kadan da suke yaqulu ta'ala mukbiran anil mushrikin al mukazzibin al mu'anidin ubangiji madaukakin sarki yana mai bada labari akan mushrikai masu ƙaryata ayoyin Allah a lokacin da suka aiko manzannin su masu girman kai da jiji da kai annahum kullama atatuhum min ayatin a duk lokacin da wata aya ta zo musu dilalatun wa mu'jizatun wani abu wanda ya kamata a ce an lura da shi sannan da mu'jiza an ce mu'jiza shine wani abu wanda yake faruwa a hannun annabi irin wannan abin da ya faru ba wanda zai iya diddo ne an ba wani annaba ba kamar lokacin da annabi salihu mutanen shi suka dora mishi ka'ida cewa mu ba za mu yarda da kai ba tunda mu ban mu da yarda da kai ɗari bisa ɗari he ka roƙi Allah ta guwa ta hoto ta jiki wannan dutsen wani dutsen su ne na tarihi kuma a haka ma ba mu kyale ka ba har a tare da tsiyarta wata gwada bai ta hoto tare da diyarta wasu suka ce a'a sai ta hoto da ciki gaba da aihuwa taguwar za ta hoto amma da ciki gaba da aihuwa mana in ta hoto duniya ka yanta dade ta aihu wannan fa alam wannan nassin qur'ani mu bai kama ba wannan abinda nassin qur'ani ya ka hoto wata taguwar tunda nassin qur'ani ya ka hal kashe ta da suke kar kuma ce har cikin suratul shams an yi bayani fa me yake cewa da zai mun ba asa a lokacin da ashikaha mafi iskancin mutanen wannan ya zabara ya dau mashi ko ya dau takobi ya ce in ku bukwa iya ba ni zan je in kashe ta faƙala lahum rasulullahi nan kama an yanke kisan kullu rahi kun same su a sauran wasu ayoyi inda ya je yanka ta ɓaya ɓaya mai ya ce fakazzabuhu fa aka ruha suka kare ta shi kuma mene suka yanka ta nan ba kaga kawai da Allah ce e zai mun ba asa ashika ba a ga ba a ga maka ba mene ya kashe ta ba a kama ba labarin kashe ta a lokacin da mafi iskancin su in sai ashika ha shine wanda a cikin al'ummar yayi kuwa kan gare idan dan iska ganga da kuke tsaki ne mena da ko to shine ashika ha wanda yayi kowa iskanci an yi ittifaki a lokacin da ana ce da shi kuddaru a kissa wannan kissar ta kuddaru ya inganta tunda an samu sunan shi daga sahabi na manzon Allah da ya tashi ya je ya yanka ta yace tsoron me kuke yace kai abinda kuke jin tsoron ni kadai na je na aika fa qala lahum rasulullahi wannan manzon na Allah musamman ne salihu yace da su na qatallahi wa suqiyaha wannan wata guwar Allah ce kuka ruga aka huddo ta wasu ku ya ha ku barta ta shan ruwanta a bakinta tunda mu muka iyakance lokacin cewa za ta yi kwana uku nata ne na ita kadai mu ma yan gari za mu yi kwana uku muna daukar ruwa wasu malamai suka ce sati wallahi ba alam Allah kuma da yazo me yace eh fakazzabuhu fa aga ruha he suka karyata suka ce mu bu mu raba da wannan abu ya za a yi mu zo gari guda mu kyale taguwa a cewa ita kadai za ta sha ruwa mu ba ma sha ba to an ba ku dama ai ranta za ku sha ai ku dauna kwana uku ko na sati guda kuma kun ku gode Allah ma da ya hudo muku ruwa ma wasu har yan garin wasu na rayuwa ne inda za su samu ruwa sai sun yi tayyar kilo 20 kada kake samu ruwa a yankin ka ai ya kamata ka gode Allah da wanda ya ci kilo 20 a kullum ya je ka ruwa ya amfani da shi hannu gobe bai hana hannu ya je ya kawo wata kuna ji a cikin Nijar akwai irin wannan yanayin aka ce kilo goma aka ce ko bakwai takwas mala amin aka ce a garin su babu ruwa ba a samun rijiya sai an yi tahiyar kilo bakwai takwas to kai yanzu wannan yanayin da na faɗi na yanzu wai a Nijar akwai wannan matsayin to kai a ganin ka yanzu shugabanninmu a gobe kiyama me za su ce a Allah saboda tsabar ka'ida cewa kai wai babba ne kai a ganin ka kai wasu wai kai wannan ruwan da muke sha na famfo ba kai baka sha awa ne kake sha da ruwan dutse saboda tsabar karka je ka sha na famfo sama cuta ka mance lokacin da ka zama shugaba duka yaunin talakawa da suke karkashin kasar ka duka Allah dora ma a wuyan kana so baka so ne kai tasha kuma akan ɗaya daga cikin sa gobe kiyama Allah ya tura ka wuta ba sai ka zalunci mutane goma ba ko yan gangara ko yan walki ko yan kanya ko yan ina a in aka samu mutum ɗaya tak a cikin walki baka bashi ba haƙƙin shi akan shi gobe kiyama Allah zai tura ka wuta to ya kuke ga wai mutum in ya samu shugabanci ya iya kai labari ko bai iya to lalle kun ga aikin fa ba karamin aiki bane wai shi shugabanci ka cancanta ma a dora ka a kashi 199 halaka ka cancanta ma ba ka cancanta a ce ka cancanta ma kai to billahi alazim wajen aiwatarwa da da imanin ka lura da ilimin hanyoyin da zaka baka tsira wallahi a kashi 199 wallahi kana iya halaka da haka yan uwa ko da wasa kada mutum ya sa a zuciye shi ma wani son shugabanci in ma wani irin shugabanci duk mai son ya tsira salim alim musamman duniyar mu ta yanzu wala kar ka yarda cewa ko a gidanku an yi katare an gadi alƙalanci ko a gidanku an gadi limanci ko an gadi sarauta wala huddama a zuciyar ka ɗari bisa ɗari kaddara da a ce ubanku zai mutu a zo duka famin a yi shawara a ce kai ne ka ta inda ni ne ni na yahi kawai wala kar ka yarda a maka wallahi kada ka yarda a makasan Allah a kashi 199 wallahi ka ganka Allah ka daratar da a ƙarshe dai kaga Allah madaukakin sarki ce fa dama dama alaihim rabbuhum bi zambihim fasawaha ubangijin su madaukakin sarki ya rikito musu azaba an ce dama dama daga kaji ma ka san ba kayan kirki bane aka rikito musu azaba daga san ba wanda ya san aya take ya Allah me yasa aka musu haka bi zambihim kaga ni fa ahadakanahum bi zunubihim ayyus fasawaha kuma Allah daidaita irin azabar da zai musu wannan daidaita daga Allah ne ko mala'ikan da zai shi mala'ika jibril da aka aika wala bai san me yace ce zai shi Allah shine fasawaha yace wannan kau ga irin azabar da ta dace da su in zo in kirkiro musu taguwa daga cikin dutse har da diyarta su zo su yanka ta kuma su ce ba akwai ni ubangiji madaukakin sarki ya hallaka su to wannan ibn kasir yace annahum kullama atatuhum min ayatin ay dilalatun wa mu'jizatun wa hujjatun min ad-dalalat a duk lokacin da wata hujja ta zo masa da mu'jiza da wata hujja kuma da wani abu wanda yake nuna gaskiya ala wahdaniyatillahi a bisa kan nuna cewa Allah shi ɗaya ne wa sai dai ke rusulihi likiram kuma da nuna cewa wannan ayar tana nuna cewa wannan manzannin nashi masu gaskiya ne kuma masu daraja ne fa innahum yu'riduna anha zaka same su suna masu kangare mata su karyata ta fa la yanzuruna ilaiha bisa mata kallo na rahama wala yubaluna biha bisa ma damuwa da ita qala Allahu ta'ala hay Allah madaukakin sarki ya faɗa haka da haka malam ka iya ƙara ayoyi na'am ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين
na'am وقالوا لولا أنزل عليه ملك na'am ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون Ubangiji madaukakin sarki ce walau nazzalna alayka kitaban fi qirtasin manzan Allah da za mu sabaka maka wani littafi a cikin takardu qirtas takarda ɗaya ake ne amma in aka yi aiki da dilalatul lafz ana nihin takardu tunda kitab aka ce kaga aka ce fi qirtasin yanzu ka ce littafi cikin takarda wa hada shay'u la yuqad littafi cikin takarda an ce littafi a lugha na larabci shine sai an rubuta takardun masu yawa ne kuma in an dunkule su an maida su guda ta gwanki ba da ma'anar me ke ta ba ka gani kenan fi kirdas ana an ce kirdas sai mu dau kaman jami'i ne ake nihi na mene na takardu da ubangiji madaukakin sarki ta zamu sabkas wani littafi fi kirdasin a cikin takardu a rubuce gashi nan daga an yi haka malam sa'id mai wani haka ce wannan wallahu galibun ɗaya ba wallahu ala kulli shay'in wakil dai haka daga tana kiri da kiri da kawo da an diba a ga haka nan ne Allah ya ce to da zamu maka haka saboda tsabar hujja kenan haka ka kafara maka yake nuna musu kun gani kun gani daga sama aka aika mala'ika jibril ya bani kai ba kana ga cewa ka gore su ubangiji madaukakin sarki ya ce fala masuhu bi aidihim kuma lusa shahwa da hannunsa saji a eh kwaire ku takarda ce wannan maka rubutu ne to yadi amma matsalar cewa wajen zawace ba musamman ta ina ne abin ya zo shi akai ajin ka kawai da suka gani kuma suka dafa shi kenan sai ra'a to ai suna da ta cewa to ka ce mala'ika jibril ya kama ka to shi mala'ika jibril waye taba ganin shi matuka sannan shi mala'ika jibril daga ina ne yanzu in ka ce daga sama to waye ke ganin shi kafara ah mallan Allah raba ka da kafirci Allah ya ce mishi laqalal ladzina kafaru wallahi wadanda suka kafirce ka ji sun ce in haza illa sihrun mubin wannan ba komai bane wallahi kawai sihiri ne kawai kamun ahili kawai dabo ne kanmu kawai wannan takarar wani abin ka ne kai kawai kaɗan wani ire-irenka da wani buge-bugenka da saddabarinka kawai dan dai ba mu san bayane ne kai amma mun tabbata cewa bayyayuwa ne kawai a cikin mu kawai Allah zabe ka wa qalu nahnu akasaru amwalan wa auladan wa ma nahnu bi mu'azzabi kawai suka ta manzo Allah ya za a yi ka koma annabi a ce mu ba annaba ba inda ana bada annabta ma kai ko a wawu ba ka same ta ka san me yasa saboda ta hanya biyu na farko mun yi ga dukiya na biyu mun yi ka tarin diya wani yana da diya arba'in hamsin kai kuma naka duk sun mata kai yanzu a lokacin da manzo Allah diyan shi biyar kan duka sauran sun mutu bi kadai suka yi saura bakwai ne dama yayi duka sun mutu he biyu wani ya ce mishi to ni ka san nawa garin ni talatin gari ni kuma arba'in ni goma to kai bi gari kuma kai saba annabi dan haka ma wani alama ce ta nuna cewa Allah yana sama wa ma nahnu bi mu'azzabin mu a lahirar ma da kake ba da labarin aljabu ba mu ba azab saboda deja Allah mu kawai an mu alama cewa ya hisan mu fiye da kai kaga in ka aifa kai mutuwa su mu kuma in muka aifa sai rayu kuma Allah bai baka ba kuɗi mu ya ba mu to da yana son hawa kai ma abin ahili yake ai kamata baka bakan ka wahala kawai kana saran da ma ka yi saran da kawai ka komo kawai a cigaba da bautar lata da kusa da manata kawai nan bata lokaci ne kake addinin ka ba zai tasiri ba to kaji abin da kafare suka ce in haza illa sihrun mubin wa qalu zaka yi suna ta laula unzila alaihi malak in har wannan littafin da ka kamo mu muka dafa mun gani da rubutan kuma mun dafa mun ji takarda ce to me yasa a lokacin da za a zo da littafin kai tsaye ba mu gaba mala'ika ya duro a wajenka kuma muka ga fara aina ku bi a ayunina kuma muka ganshi da idanu kuma ya miƙa ma ka karba kuma ga wannan ba dole ba mu yarda ku lura fa kamar shardi na cewa kenan yanzu har yanzu siffofin yarda da shi ba su cika ba akwai guda me sauran siffofin shine annabi ya tsaya suna zamane daga kafirin makka manyan suna zamane kawai ya ce masu ku daga kanku sama ya sadaka kawai ya ga mala'ika jibril nan da huga wuce yana zawo kawai in ya zo ki zaka ya daro i kawai wa manzon Allah amshi Allah ai kwani in baka ya zo ce kun gani yace i ku ka hannun ku sai haka yace to wannan mun yar yanzu siffa ɗaya ce kawai bata cika ba ga littafi mun gani mun gani mun dawo mun ji kawai matsalar wa ka littafin shine matsalar in ka ce jibril ya ce mu ga shi wallahi kaga ba za mu iya shaida akan abin da bamu sani ba kuma bamu gani ba kuma da ƙarya ce wadda za a yi haka kima hannu ba za su Allah zai warware ƙarya ta su ubangiji madaukakin sarki ce wadda an zalina malakan kamar yadda suka nema cewa su annabi ba su yarda ba da shi ya mala'ika jibril ya zo da littafi ya shaida cewa daga wajen Allah yake to da za mu sabu kasin mala'ikan kamar yadda suka nema laqubi al'amru aida al'amr ya ƙare to nan ban san ba ko kun fahimci me Allah yake ne laqubi al'amr me Allah yake ne eh akwai haka nan kin amma akwai malaman tafsiri sun yi maganganu guda uku akwai taka daga ciki kuma akwai ta biyu ko hudu ta biyu ko da ba hudu ba ta akwai motsi la qobiyal amr na na na farko dai mu ina zuwa na farko dai malaman tafsiri suka ce la qobiyal amr ay la ahlakana kamar yadda usabi isa ya faɗi da in al mala'ikan yazo to in yazo shi ba wai zai kawo annabi littahi bane dan siyar ra'a shi zai washe dai cewa sun kare ta shi kawai me za a musu sakamako in yazo me zai musu kenan kawai halaka su ne zai to akwai wanda suka faɗi maganganu na biyu na laqubi al-amr magana ta biyu na kawai kasance wani mala'ika jibril in yazo ganin shi kadai sun ce yazo a sifar dan adam ustaz amin sun ce yazo a sifar dan adam a wata sifa zai a sifar me zai to kan kuma ce wa lokacin da manzon Allah ya mi'raj ya roki Allah yana so ga mala'ika jibril a sifar shi mala'ika jibril ya bayyana mashi kanshi a siffar shi annabu su ma bai annabu bai su ma ya saba ganin shi bakar ya yi so duku amma ya ganshi a yanayin da bai saba bai su ma to yana kai da baka taba ganin shi tun da kake ba ko ku gane ba da kasancewa ne kawai duro wani mala'ika jibril kadai ba kawai za su mutu bukata ta biya ko bukata ta biya ko ta biya ba bukata ba ta biya ba ana so amma wa'azi ka karba ka hinka mutu ka tsira eh zaman to wanda kace he ya zo kin zaka yarda ashe shi in ya zo kayan tsoron da yake tattare da shi ashe kashe kama zai bo ba huta da gudu ban ka huta da gudu ai ka kai labari ba kau kana ganin shi me zaka yi saboda tsabar kana ji ana ba mu labari wasu masu wasan kura ya kai katari sun zo gari ya kai katari akwai wani karan hauka ka lura ya damu mutane to shine he su masu karen haukar suka ce dan wannan karen mun rasa inda zamu yi da shi kawai dan haka muna so da Allah ku dan ba mu alhurma kawai wannan kurar sai kawai za ku dan saka mishi ta daki he muri kana ji ne da aka bude kowani gado na ila da ta ruka yi da wadda tana shiga kare ta iske ci bayan mutu kasa ko haka ne baka iske shiga da ko ya mutu kasa to ko wannan bagala da dabba da dabba da Allah to ila kuma halittar da daman jinsin ta ba ila mala'iku da me aka yi su da haske mu kuma da me aka yi da mani aka yi ko kace da yanku kaga daman jinsin halittar mahiyatul khalqi ke dan ba iri da yawa to shi ne Allah ce wai walau an sadana ma da kan laqubi al-amr in mala'ika yanzu al'amari ya kare ko ku mutu ko kuma muku azaba sun malayin zarun Allah ce wallahi kuma in dai mala'ikan yazo wala ba a saurara ba wannan duk dama ne ake ba su na ku ba lokaci akwai muqaranat wallahi da aka kawo na mu karsa wannan ayat tana da alaka da wannan tafsir wannan ayat walau ja'alna ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ubangiji madaukakin sarki ce walau ja'alnahu malakan da za mu sanya shi shi mala'ika to da ja'alnahu rajula to da mun sanya shi shi ma namiji ma'ana da a ce mala'ikan zai zo kamar yadda suka faɗa to sai dai zo a siffar mutum amma ba a siffar shi ta mala'ika saboda in ya zo a siffar mala'ika to babu wani abu da za a yi kawai azaba ce ko kuma sammatu ubangiji madaukakin sarki ce kuma da za mu yi haka kawai dalilin kafirai sun ce ba su yarda ba da kaza sai an yi kaza kuma akan wannan kawai sababin kawai in za mu turo jibril kuma ya zo a siffar dan adam Allah ce wala labasana alaihim ma yalbisu da mun garwaye akan su irin abin da suke garwaye ma'ana da mun biya su akan abin da suka nema Allah ce basu isa ba mu biya su akan abin da suka nema mu muke abin da muka ga dama wani dan adam bai san mu yi wani abu nan ban san ba ƴan uwa ko mun fahimci haƙiƙanin tafsirin wala labasana alaihim ma yalbisu kamar me haƙiƙanin tafsirin na wala labasana alaihim ma yalbisu haƙiƙanin tafsirin shi nake so na na kuma Allah da ya
na in ya turo mutum ya zo a matsayin mala'ika tukwan siyar da to kenan ya biya ma irin abin da suke nema to kuma ba su kai ba gun da za a biya su yadda suke ganin manzan Allah a siffar shi ta mutum to shi mala'ika ba irin wannan siffar ba to don haka Allah da ya san cewa inda za a ce kullum in za a samu kowa hayi kawai jibril zai zo sahabbai suna ganin shi ya kawo manzan Allah wahayi to in ya zo ba maganar wahayi ba banda annabi babu wanda zai tsaya duka zai riya zai to in ya zama to ana tsiriya akan abu kaga wuya ce ko dadi kaga ya koma dadi to shine Allah ce wala labasana alaihim ma yalbisun yayi istidlali yan uwa kalmo dan bata lokaci istidlalin da ayar farko da ka tana cikin suratul eh suratul hijr suratul hijr yace wala fatahna alaihim baban minas samai fazallu fihi ya'rujun da zamu bude musu wata kofa daga sama daga cikin ƙohohin sama nan nassin ƙur'ani yana nuna ma cewa sama a rihe take kalura tana da ƙyaurayi kuma tana da ƙohohi kuma sai Allah ba da uzini ne ake budewa to da za mu bude musu wata ƙofa daga cikin ƙohohin sama fa zallu fihi ya arju su zama to suna tattaka suna hawa to sun sun haukin kuma su ga abin da annabi ya gaya musu laqalu da in sun tahi in sun komo duniya ga me za su ce inna ma sukkirat absaruna kawai ina ga ganin mu sai aka wa wani dabu kawai kawai ina ga wannan abun wai ai kai kawai wannan abun ba shi bane ba gani ko wani kai ma me ka gani to gaskiya wallahi abin ne ma na gani amma gaskiya zuciya ta bata yarda ba ya gani fa amma kan lura wai na tambayar dan uwan shi wai so kerat absaruna ai ma'ana kawai idan mu ne mene aka mata wani madan dibi ko aka mata dabu balla na hanu qaumun mashhurun kai kawai mu dai mutane ne wanda aka mu sihiri kawai wannan abin kawai mu ne muke ga haka ne magani kawai ba wannan abin bane magani su ta hima musu gani ka lura ba a musu matattakala su hau iri yadda mala'iku suke hawa ta sama su tahi sai a nuna musu duka abin da ake cewa Allah yana da shi ko wani abu da Allah zai ko wanda zai sabbo su gani da idan su mama ta za su yi wallahi ma dindimi ne aka mu kawai da kamace aka mu dabo ne aka mu kawai mu dai mun gane mutane ne wanda aka mu dabo to kadi ba gani wanda ka bare ba kana ji da kansu za su taka su je sama to duka abubuwan da annabi yake bada labari ko annabi yake cewa zai sabo ko abinda annabi yake ba su labarin zai zo a gaba za su ce ƙarya ce a wani gurin Allah cewa in ya rauke su ban minas sama isa ƙiba da daka hure za su ga wani yanki daga sama zai faɗo musu wani yanki na azaba mun gane kamar example a kasa sama kashi goma kuma kashi biyu Allah ya ɗingimo musu zai faɗo musu kana ji ya ƙulu ya ƙulu sahabun marhum da ji za ka yi suna ta a wannan kawai gajimare ne kawai wani kan wani kawai ina ga ruwa ne za a mu kawai na mamaki kawai mu shirya ina wanda yake da hauya ya je wasu su ina mai ake cewa abin da ake sa'ar sun gomi ka je ka samu ruwa kawai ka sa kawai ku shirya ta za su yi ƙarya ta wannan ba azaba ba ce a nuna musu wani abu mai kamar azaba in dai bai zo ba ta za su yi a wannan kawai gajimare ne kawai ruwa ne za a mu kawai ku shirya mu je mai noma saboda tsabar girman kai wannan istidlalin cikin wata sura ban yi mata kadirin sura suratul rum ta malamin suratul duwa kai masha Allah haka suratul duwa sannan istidlali na uku yawma yarawna lil malaikata la bushra akwai da ma nunzilu lil malaikata illa bil haqqi wa ma kanu idzan munzarin Allah ce mu ba masu kasuwa malaika ko kuma malaiku eh dai da gaskiya ma'ana an kaga malaika ya sabka kawai mun ba shi izini ne hallaka su wa ma kanu idan su kuma masu cewa wai da mala'ikan ya zo to su kuma in har mala'ikan ya sabko ha to idan munzariyin to a lokacin nan ba za a saurara masa ba eh wannan ayar da sai ka kuma yau mai rauna da mala'ikata ranar da za su ga mala'iku yaushe ne ranar da za su ga mala'iku an kawo ta a cikin suratul haqa akwai wanda zai iya kawo suratul haqa an kawo na'am zawal ubangiji madaukakin sarki na'am zawal ubangiji madaukakin sarki ko kuma ce zawal ubangiji madaukakin sarki wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin yawma idhin tu'raduna la takhafa minkum fa duka ba Allah zai sabko da kanshi da al'arshin duka kuma da mala'iku zubo zubo to a rannan kuma fa Allah ce la bushra yawma idhin lil mujrimin rannan dangane da kawarai masu kare ta ayoyin Allah babu wani albashir wasu sun ce a'a hina nuzulul azab ake nihi da yawmakin ba yawmal qiyama ba wallahi ba alam wa ma kana min sidiqin fa min Allah wa ma kana min khata'in aw zalalin aw nisyanin fa minni wa min ash-shaytan wa astaghfirullah li wa lakum yan wahi a takaita tambayoyi saboda kaman mun dan ci lokaci na na na na na mu'jizar annabi adam bata tabbata ba a qur'ani ko a sunna to kaga kenan duk wani abu da za a faɗi da dai sirar amma a qur'ani ko sunna babu wata mu'jiza shi annabi adam abin da yasa ba ka san ba mu'jiza shi a qur'ani da sunna shi ba a aika shi ba wajen wasu mutane shi shine fara aihuwar mutane kamar zan kara ma wani fa'ida in ma wani kaje ya ce maka ga mu'jizar annabi adam to kasancewa kalka ne meta a qur'ani ko hadisi ka koma isra'iliya da kenan tatattun makareta kenan yahudawa amma babu wata mu'jiza da aka ce annabi adam yana da daidai an zaro karamomi wanda Allah wa annabi adam guda biyar wanda duka a halittoci ba wanda ya same su ya annabi adam amma an kace mu'jiza babu wata mu'jiza wanda ta tabbata har akwai malaman da suke inkarin cewa annabi adam rasul ne ban san wannan fatawar ko kun san da ita ko ba ku sani ba to ku san da ita akwai wanda su suke ga cewa ana zana maganar rusul to banda annabi adam saboda shi babu inda aka ka cewa an aika shi wajen suwa in kuma ka isa ka janyo ayar ka kama a ƙwar'anin da aka ce kalin shi ta kadiri ba riwariya mutu ne kure babu inda aka ce shi kuma annaba adam an aika shi zuwa ɗiyan shi ba ka iya samu duka za ka samu annaba an aika shi zuwa kaza ko hannunka mai sanda saura wanda gashi an ka yunus an ka yasa an ka zulkibul ba a faɗi ba idan aka aika su amma nassin ya nuna cewa me aka yi an aiko su ne dan su yi amma ba za ka samu inda aka ce shi annaba adam an aika shi zuwa kaza ba mu dai mun tabbatar cewa annabi adam annabi wannan sabani ni ba zan shiga ba cikin shi amma nayi imani cewa annabi adam ne annabi tunda wajibi ne akan mutum ya rada annabi tal annabi adam tunda nassun qur'ani ya nuna mu cewa annabi adam annabi sannan hadisai sahihai sun nuna cewa in ka dau hadisu shafa'a a lokacin da mutane suka rikici suna kuka suna ihu kowa ya sare masu aikin ladan masu sare an dora hannu aka ana ihu sai ya zami ke wasu suka ce eh wani ba su shawara ce eh zahabu ila adama alaihi salam mai alaihi salam kaga annabi ne fa innahu abul bashar dan shine uban mutum wa khalaqahu Allah ta'ala bi yadi kuma Allah madaukakin sarki shi ya halice shi da hannun shi wa asjada lahu al malaika sannan shine ya sanya malaiku suka mishi sujada wa askanahu fi jannati ya sabkar da shi a cikin aljanna shi wa kaza yace suke ta zano kaga alaihi salam ta tabbatar cewa annabi adam ne annabi ne amma wata mu'jiza ce ta tabbata a hannun annabi adam ne kace a qur'ani ba aka ba a sunna ba aka ba mu kuma ka'idar mu duk abin da zamu kafa hujja da shi musamman ma wanda yake bin aqida na ahli sunna shine duk yanda labari ya burge ka ko yanda kake ga labarin yayi dadi to in bai zo ba a qur'ani da sunna ka dauke shi a matsayin tatsin ne wanda musamman ma ne wanda shine aqida zaka ji ana cewa a lokacin da annabi Musa ya hijira daga Misra kaga ya zuwa banu Isra'ila Fir'auna yana ta neman shi ruwa a jalle kashe shi bai same shi ba ya iske annabi Shu'aib ya aura mushi diyan shi wani annabi Shu'aib mana annabi Shu'aib tsakanin su da manzon Allah shekara dubu nawa a ina ne aka ce ma annabi Adam ya shekara 100 maballanta na dubu dububbuka ne tsakanin annabi shu'aibu da manzan Allah shekaru dububbuka ne tsakanin annabi Musa ma da manzan Allah shekara dubu biyu da wani abu tsakanin annabi Musa da manzan Allah ba wai ba annabi Salihu ba annabi shu'aibu ba annabi Hud ba to kai yanzu dan Allah malam abin da wanda suka wani lissahin kadan ma shine tsakanin annabi Musa da manzan Allah kusan shekara dubu biyu kusan shekara dubu biyu kuma kana lissafa za ka gani tunda an ka dauri wayar da aka tambaye annabi nawa ne tsakanin annabi Musa da Isa ya ce shekara dubu kaga da ya dubu ta da yabo to ya ka dau nawa ne tsankanin annabi isa da manzan Allah wasu suka ce 600 da wani abu wasu suka ce 400 da wani abu wasu suka ce 500 da wani abu an kusa dubu biyu ko ba kusa to kaga kusan shekara dubu biyu ne da annabi Musa da manzan Allah ma kuma bayan sha da ake wasu annaba to kaga wannan kaga wani abu ne wanda hankali ma ba zai raba yanzu kai ka yarda cewa a kyale wani mutum ya shekara dubu bai mata ba banda wanda Qur'ani ya ba mu labarin shi wa laqad arsalna nuhan إلى قوله فلبس فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون wannan annabi shi kadai ne nassin qur'ani da hadisi nuna cewa ya shekara 50 wa'azi bayan shi babu wani annabi da aka ce ya shekara 300 baka iya ba samu ko a qur'ani ko a sunna babu wani annabi wanda aka ce ya shekara 300 ma wai ba ma dubu ba to da haka kenan cewa wannan wanda wannan annabi Musa ya iske shi hali ya dan janyo musu ruwa a rijiya ɗaya daga ciki tace mu je ku gaisa da babanmu aka tahi dai gashi nan dai kisso sun gata na cikin suratul qasas ba a san ba wani annabi nassun qur'ani bai bayyana ba sunna ba ta bayyana ba duk wanda ya ce shu'aib ya koma tacaccen magare dan haka babu shi a qur'ani da sunna to ta ina kai zaka sani ta hanyoyi biyu ne ake iya ganewa ta hanyar qur'ani da sunna qur'ani bai faɗi ba kuma sunna ba ta faɗi ba kuma hankali ma ya ƙarya saboda shi annabi shu'aib an yi shi a bayan ka koma tartibu suwar kaga da annabi hud da annabi salihu da annabi shu'aib tsakanin su ma da aka aiko su a jere kafin annabi Musa ya zai kaji ba gani waye na farko waye na biyu waye na uku kuma yanzu kana ne wayannan duka bisa mata ba yayin wannan ne kenan annabi Salihu da annabi Hud ma da ransu ko ba ka da bane ma eh annabi Yunus ma kenan da ranshi ko kaga wannan shirme ne kaga kawai labarin annabawa ake kafa aka labarin mutuwa su he wanda aka musu yanka na walakanci kamar zakariya da yahaya wannan kawure suka yanka su sai kashi su mun sani amma duk wani annabi a baka labarin shi ya wuce ya mutu ina ga ka kai na ruwanka ma da yaushe ya mutu kawai aikin shi ake so ka kwaikwaya abin da ya kaurace kai maka kaurace wallahu a'lam dan haka ko da wani ya baka riba labarin cewa annabi adam yana da wata mu'jiza to kasancewa babu ita a qur'ani babu ita a sunna Allah ka tarda na kullaha wannan ai ba mu'jiza bace wannan ba mu'jiza bace ai at-ta'limu haka ce at-ta'limu ba wani abu bane in an ce mu'jiza ba wani abu ne zaka yi na mamaki wanda zai bayyana a gare ka wanda a duka duniya a wannan lokacin ba wanda zai iya an ba kai a wannan ba mu'jiza bace shi wannan ba mu'jiza bane yawa dan haka in wani ya ce ma mu'jiza ne bai fahimci ba tafsirin Qur'ani Allah ya sanar da shi wani abu yake sanar da mala'iku wannan ai ba mu'jiza bane wannan kyauta ce Allah madaukakin sarki ya bashi daban bai ba ba mala'iku na na باي وديا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وما كان من صدق فمن الله وما كان من خطأ أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان وأستغفر الله لي ولكم yanzu inda za mu dauna abin a mu'jiza ma da amin yanzu duka wasu abubuwa wanda Allah ba annabi kyauta duka su mu'jiza ne yanzu ka iya zanuwa kyautattukan da Allah ba manzan Allah yanzu ilimin mukan da Allah sanar manzan Allah yanzu ka iya cewa dukansu mu'ujiza ne ba komai bane ake cewa mu'ujiza mu a yaran mu na hadisi in an ce mu'ujiza wani abu ka gani wanda zai faru a gare ka kai kai ko wanda zai yi an ba kai wani abu shine ake ce mashi mu'ujiza wani abu wanda zai faru wanda kuma mutane ba sa ma tsammanin abin zai faru kuma abin ya faru misali wata mace ce ta zo za ta wuce annabi da sahabbai an yi tahiya an gaji kuma ruwa ya kare ga yunwa ga ishi ruwa kuma ga lokacin sallah kuma ga dabbobi wannan matan doguwa suka ce baiwar Allah zo ki ba mu ruwa tace neman ruwa na kaɗan ne a can gida kuma ruwa mai akari suka ce ya ki annabi ne ke kiran ke da zo ya manzo Allah ce babu laihi zamu amfani da ruwanki tace ni ma banda da yace karki da mu ba abin da zai canza ta me ko aka bai ka manzo Allah annabi dore hannun shi a da ya ga ruwa yana kokkogo a tsankani ya tsotsin manzo Allah yanda ka san famfo ko annabi haka fa ya a cika a ba wanda ya amfani fa a cika aka tambayi sabon kuno ne ce mun dora a saba'in banda dabbobinmu maka ne ruwa da yake cewa muka sha yasu dabbobinmu mu ma muka sha muka koshi muka yi alwala muka yi sallah aka ba ta makayanta ba abin da ya rage wani bi ne kaga wani mu'jiza ne in kuma ka ce a ba mu'jiza bane inda kai eh mana i kai kai ma zai musaila badal kazzab aka ce mishi annabi yana da mu'jiza ya ce wai ba shi da mu'jiza aka ce kai ma kana da yace to mu'jizar kuma ni annabi za ta bani da mu'jiza suka ce to saurara kai mun ji labari cewa annabi a wata rijiya da ruwa kaiwa yan garin zai huce ne ma suka tabo shi suka ce sun yi imani da shi amma ga matsalar kawai da annabi ya haka ya tohi kawai rijiya ne da ruwan da ya hayo ya ji naka na da wanda yake na dan haka kai ma yanzu kaga da muna da wata matsala ga rijiya da wata ke kashi ba yau ba mara sayar da zamu yi kawai ruwa ya mun yi tafiya ta gidan daga sai da mutum kasafi ya zo da mukarraban shi aka kewaye shi ya ji haka ya yi so ɗari ba ta zo ba kawai ya da kai kasa suka siya ne ya ce wallahi ne wasu ita yi wa san ba abin yau na ya hankali gane kaga a nan suka fahimci cewa kenan shi magareci ne dole ne annabi ya ta samu shi musai lama tulika za ku bayi musai lama ta cancan magareci so bi hana ga lahumma rabbana wa bi hamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa ma kana min sadiqin fa min Allah wa ma kana min naqabatin aw zalalin aw nisyanun fa minni wa min ash-shaytan wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Yo babu hanya ba zan isa gano ku.